إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyu ga wata na zulqa'ada hijira shekara uku, wanda ya dace da ɗaya ga watan shida biyu. insha Allah yau za mu yi darasi na takwas, darasi na takwas. cikin littafin motsa ta imam malik ko mu ce gometar da takwas a littafin motsa ta imam malik rai muhammad yau za mu tashi albada obisafa fi sa'ari maganar hara sa'ayi daga safa kayan ajimarwa ƙarshen dai karatunmu mun tsaya bayani kan mas'aloli na guda uku da imam malik ya magana kansu na hana bai dace ba yin magana a mai tambaya hira a cikin tawafi wannan maganar yin haka malik ya ce shi dai bai san yin haka kuma da maganar kan wanda ya tawafi tsakanin tawafi na tawafi na Ka'aba da sa'ayi ka'ayi sai da arwalla da magana ta wanda ya makara kai wanda ce wanda ya makara yazo a makare na ya huciya kai tsaye ta hilin arfa bayan tsayawar arfa yazo ya sauran kwanan muzdalifa ko yazo ya tawafi na aikin shi na haji da sa'ayin shi magana kenan duk da bayani da ya gabata mas'alar magana a cikin tawafi akwai nassin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawafu salatu yayi magana tawafi shi ma sallah ne sai dai ya halitta a yi magana a cikin tawafi wannan nassin hadisi ya zo kenan za mu yi aiki da tunda hadisi ya zo kenan ba magana hana magana a cikin tawafi in ta kama haka maganar cewa magana sa'ayi abinda yake nasi karara na maganar dawafi ne ba a yi sharaɗin shi sai da arwala amma sa'ayi ko da can ba shi ya magana inda kana kayi dawafi kana cikin sa'ayi sai arwala ta warware ba ka yanke sa'ayinka za ka ci gaba da sauran sa'ayinka na kuna imam malik ya tabbatar da haka yanzu maganar farawa da safa a wajen dawafi na safa da marwa ai safa da marwa ce me yasa ake farawa daga safa ba daga marwa ba magana kenan حدث حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول حين خرج من المسجد وهو يريد السفر وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالسفا abinda ke wannan ruwaya ta Jabir bin Abdullah yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana wani yaqul hina kharaja min masajid lokacin da ya fito daga masallaci me yake ne to ga masallaci kun san asalin ka'aba wurin sallah tausiyi ne ake ana aka haika inda yake a yau kiriya a wannan lokacin masallacin bai kai ba wurin safa da marwa a yau safa gehen masallaci take haka marwa ba cikin masallaci ba suke a lokacin da yake wannan magana kenan asali idan mutum ya kare tsawafin shi ya yi tsalla a raka biyu ya je daidai hajjar aswad inda ake fara tsawafi zai sake kabbara allahu akbar ko ya taba an dama tabawa daga nan ne zai nihi safa da marwa to shi ne ce ya ga annabi sallallahu ya hoto daga masallaci yake daga wajen daga daga ka'aba zai yi wara safa da marwa sai na ji shi jabir ke cewa sai na ji manzana sallallahu yana cewa na bada ubi ma bada Allahu bi fa bada bi safa za mu hara da abin da Allah ya hara sai hara da safa ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajaba da ta mafarajuna farajuna alaiha an tawbi mako wannan ita ce take magana kenan tun da Allah wa'annan safa wa ummatu min sha'irillah Allah ya da ambaci sunan safa ya kama ana marwa to annabi nan annabi kenan ya fasara ya tawilin wannan aya ma'ana tun da Allah da safa ya fara kenan kai ma me yasa ayi tsakanin safa da marwa sai ka fara daga safa wannan shine mutan da ya basu gane asalin wanda ya karanta kaman bulugul maram daga mai bulugul maram cikin babu na aikin arwala sai kawo ruwaya ta manzala ya ce ibda'u bima bada Allahu bihi can a can lafazin da ka ibda'u li amrin ibda'u bima bada Allah bi zai ci gaba mutane sai suka ce me me yake kawo magana haji a cikin arwallah shi a can Hamid ibn Hajar ya kawo wannan magana ta kuhara da abin da Allah ya fara duk da cewa lafazin ibda'u bai inganta ba lafazin da inganta wannan ne na bada'u ba ci gaba ta ba ta ba wani bane ba wannan lafazi shi a can ya kawo magana akan mas'ala ta tartib arwallaci saddabin na kan arwalla da har har wasu juwa kuma idan kuma marmi ko wara wasu fuska da hannuwa shi a can ya kawo ta wajen tartibin arwalla ne cikin babu arwalla kaka iya magana ke tun da Allah har ambata wasu juwa kuma idan ku wanke hannu fuska ku da hannu kenan wajibi ne a har wanke fuska da hannu ta kuma ayi kai ka har da kahuwa a can kashi ne ka magana shi ka bacin ruwaye amma masalar ta wannan ce to nan ma a nasarar ya maganar fara aikin sa'ayi da abin da Allah ya fara an bato na safa amma wancan lafazin na buluga marabu na ibda'u bai inganta ba lafazin na amar amma wannan shi ne wanda ya inganta kiran manzo Allah ya ce za mu fara da abin da Allah ya fara Allah ya fara ambatan safa kiran zai fara sa'ayi shi daga safa to kon zuwa marwa shi ne ce fabda bi safa ya fara sa'ayi shi daga safa kenan ka'ida ta safa da marwa ana farawa da kaka ce aidi ɗaya ne kewaya bakwai ce jin fara daga marwa a daga safa ake farawa tana ka takarkashin wannan idan mutum ya zo sa'ayi sai fara daga marwa ya je safa a zero ne kan bai ba kan bai fara ba abin za ka yi ba ka yi aiki ba ba ka shiga ya fara ba aiki dole fara tsawafi sa'ayi daga daga daga daga marwa ya je safa to yanzu ya fara wannan bai cikin da zai wannan akwai masu wannan kuskuren ina ga akwai wannan wacce da muke shi ina mana na ga lokacin da muke kura zama da shi ƙa'ida na san kenan kamata a ce lokacin fara he da muka kuma ya gara ƙariya da ta kai aka nanka za shi ai ka san ni lokacin yau ya ƙariya ta fa ta ce ko ma ka ida har ba ka ba a shi shirka suka fara daga daga mara fara kenan shi lokacin da kamar shi kenan shi a wajen shi ya ɗaya kenan ta ce a ko ma ka saki ka cika ɗaya ka bar su a yi ɗaya ka bar kewaye ɗaya kenan ƙa'ida ka fara da kansu fa magana ke wani shi ne abin da ya mauna babu na a fara daga safa bayan wannan yanzu sai kama ruwayoyi da yana ruwa da ta inganta sai ce wa haddasa ne a malik an ja'afar bin muhammad bin ali an abi an jabir bin abdullah anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam كان إذا وقف على السفا يكبر ثلاثة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yace yasna'u zalika thalatha marrat wa yad'u wa yasna'u 'ala al-marwati mithl zalik abinda yake wannan ruwaya tana karantar da mu an aka hau safa me ake yi shine yace Jabir ke cewa manzon sallallahu idan ya tsaya akan safa yana yin kabbara dan dandan ruwayo sun kawo yana fuskantar kibla wajen ka'aba ko da baganinta za ka fuskanci wajen ka'aba to idan ya kan safa yana kabara allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan lafazin da imam malik rahimahullah ya kawo imam muslim akwai wani ƙari wanda nan bai ka ba nan bayan wannan ya ce la ilaha illallah wahdahu an jaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda kenan a takeice zikirin da ake yi muka gama maganar akan safa an kawo sukanto kibla da ka hau zaka li wajen kibla wajen ka'aba zaka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وعده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هكذا كيتو أنا ينديكي ديتي أنا يوم ونن سوق ويدعو وين عدا duka marra idan kai wannan kiran kai kabar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al wa hazama al ahzab wahda sai ka daga hannu kai addu'a ka roki abin da kake wajen Allah sai kai addu'a duk dai dan kai zaka yi addu'a kuma ka sake ta biyu kai addu'a ka sake ta uku kai addu'a kowace karshen ta akwai addu'a ya ce ya sana'u zalika talata mabat ya ce wannan kuma an gaya mana a nan ya takaita magana wannan addu'ar magana ya yi haka irin yadda ya yi a kan safa irin shi a kamarwa haka ya yi a cikin aikin hajjin shi shigin darsin za mu ɗauka abin da ya kamata a yi a wannan wuri to yanzu ya maka maganar addu'a shine imam muslim imam malik rahimahullah zai ka maka wani lafazi daga cikin lafazoji na addu'a na magabata kuma da wannan ruwa da makaranta ta inganta hadisin ya inganta kan magana wa haddathani an malik an nafi annahu sami'a abdullah ibn umar wa huwa ala safa yad'u yaqul اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما كما هديتني للإسلام ألا تنزع ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. يجي إنجي عبد الله بن عمر شينا في كتاب عبد الله بن عمر yana kan safa ya sauka maka irin addu'o'i ko tabbatar da lafazin addu'a akan safa yana addu'a kamar haka iya ce Allahumma ya Allah innaka qult ud'uni astajib lakum ya Allah kai ne kace ku kiraye ni amsa mu kuma wa innaka la tukhlifu al-mi'ad Allah kai kuma baka saba alƙawari in zai ka wannan shuhuda sai ce wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam ya Allah ni ina roƙonka kamar yadda ka shiryar da ni akan musulunci Allah tarzi'ahu minni kakka amshe wannan musuluncin da ka tura ni akan shi hatta tatawaffani wa ana muslim halaka amshe raina ina muslim wannan babbar addu'a ce ga imani mai neman gamuwa da Allah cikin kyakkyawan hali neman Allah tabbatar da kai har ka koma gare shi kana musulmi wannan wai ba cewa ba kaman ka'ida ce sai ita ce za a yi amma nan ya karantar da mu da ana addu'ar kenan kuma ga irin daga cikin musallai na dalabin umar na irin addu'a ma da yake kenan akwai addu'a za ka iya wannan ko wata addu'a abin da kake bukata a wajen allah za ka roƙa ba sai wannan addu'a ba ce ba kaɗai za a yi amma kana iya yin ta don fa'ida da take cikin wannan addu'a addu'a ta fa'idar tahili tabbatar da kai akan musulunci Allah sa ka cika da imani an gadi ba annabin Allah Yusuf salam duka yanda ya kare rayuwar shi gaba daya ai bayan ya kawo Allah ka karan sanin daga cikin tawilin mulki kaza kaza kashe mutaye Allah ka amshi raina توفني مسلما واحلقني بصالحين abinda ya roƙo Allah ka amshi raina ka gama ni ka amshi ina musulmi kuma ka sanar layin mutane kwarai kenan addu'a ce kwarai mai muhimmancin gaske nan dai kenan wannan mutum Allah ya kai shi wuraren wuraren kurje akan safa kenan akwai addu'a bayan kai wannan zikirin da ya zo kuma ka roƙi Allah subhanahu wataala na abin da kake so a wajen shi kuma magana cewa a kan safa bayan wannan lafazin da ya zo da abin za ka yi addu'a ce kana da dama ka roƙi Allah da abin da kake so a ɓangaren zikiri da ya zo wannan su ne a karkin da suka zo a kan safa da marwa wanda yake sa a yi tsakanin safa da marwa sai kuma da wata ruwa ya dai ta inganta tabbas sai babu yana jami'u sa'ayi babu wanda yake tattara wasu mas'aloli akan sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa nan sai kawo cewa haddasani yahya an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يتم فلا جناح عليه أن تفضيهما فما على الرجل شيء ألا تفضيهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا تفضيهما وكانت أنا أبن أبن دا شي عروة إيش قام إيش شام قلت ابن زبير لا تجاشا كمان أنا دا سمعني ya ce urwa yake cewa na ce ma aisha radiyallahu wani mummune ya ce amma na wannan magana wani yau mai izin hadisu sun ina yaro kurciya ba kina abin mai irin mai daga muwa ba iya yaro ne sai ce mata a ra'aiti kaular lahi tabaraka wa ta'ala ya ce aisha mai zaki ce akan wannan maganar faɗar allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwa min sha'irillah safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah faman hajja da baita itamara duk wanda ya haji ɗakin Allah ko je umra wanda ya je aikin haji ko umra fala junaha alai an tawfi ma babu lahi tawafi ga wa'annan safa da marwa me zaki ce kan wannan aya kenan faman ala rajul shay'un ala tawfi ma kenan babu lahi da makai ba ana cewa rajul lajna alai babu laifin ka tawafi kenan baka yi baka laifi ba suna ce babu laifin ka tawafi an ka ka tawafi kenan akan haka fa inda da yayi sai kenan babu laifi da muka yi dan ce fala juna alai an tawafi bima babu laifi an ka tawafi akan su kenan kenan kenan so kana kenan kenan ba dole bane sai a yi tsakanin safa da abin da yake so ya fahimta ta wannan sai Aisha jin haka faqalat Aisha kalla ta yi tsawa tsawatarwa kan wannan fa'inta wata ke ba daidai ba fa'inta wadda ba ta kuskure ba daidai ba ne ba mugu fa'inta ce sai take gaya mashi ai laukana kama ta ƙulu inda halin da kai kake tsammani ne kake fasara abin da Allah ba ka ga rajuna Allah ya tsofi ma ba da hidda ce rajuna Allah Allah ya tsofi ma da Allah sai Allah ya tsofa da ya ci babu lahi in ba ka yi ba ci to wannan ya kawo wannan magana a ce babu lahi in ka yi tawafi shi ne ana imam musulun ya kawo wannan ruwaya zai wani asalin masala da kai nasa su a zahirin aya kamar haka ne da ya fahimta mashi shi aka ce kenan ginin ilimi na sanar abubuwa ki sa wannan kun fahimta ce tashi yayi ta yaro ramata da rashin gama ababen da ilimi ya wannan fatawa ta ce a ba haka ba kuma inda nake tsammanin ne da yanzu akan ayyuka haka zakan zaka ba to na ce a wannan zahirin aya duk da bai kore ba yin ya kore wata mas'ala ta dokar lahi ba lahi bane ba amma ana samun maganar wajibcin sa'ayi tsakanin safa da marwa na aikin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da maganar lafuzza da wasu kawo na maganar su'u ku yi sa'ayi da maganar cewa khuzu ma sakum ali ku riki ibada ku ta aikin hajji daga waje na shi kuma yayi kuma ya umarni ayi irin da da maganar sahabbai kan mas'alar wajibcin yin shi kuma cewa to jamhurin sahabbai da sauran malamai gabata sai ayi da kansu far marwa ba ma maganar wajibi iya cikin rukunin aikin hajji ba wanda yanka ba sai ayi ba ta yanka yanka bai gara masa ayi aka ce rukuni a cikin aikin haji wani yanka wani abin gyara shi ko azumi dole ka kashi idan ba kashi ba ka tsaye gida ba ka da haji shi ne rukuni kenan to sai a yi iya cikin rukunai na aikin haji wanda wani abu bai gyara su ya kawo su sai ta ce innama to tun da yanzu ta kore mai wancan zato nashi na maganar tsammanin kurin laihi an doke da kenan ba laihi kai ko kakai an ce ba kai ba تجد إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهدون لمنات وكان منات حزر قدي وكانوا يتحرجون عن يتوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن يطوف بهما ta ce wannan aya da kake magana asalin me ta sabko kan ansa duk wannan yana karantar da mu kuma ta masala cewa kenan mahimmancin sanin asbabul nuzul iya ƙara maka sanin ma'anar aya akan me ta sabko wanda yake nan ta sabko yayi ka sanin akan me aya take magana yanzu kenan ka kawo mishi ma me ya kawo wannan kalmai me ya kawo dalilin maganar ta kawo mishi sai ta ce abin da ya wakana aya wannan ta saba ko kan ansar ansar kanu hudun da manat suna ɗaukar niyyar ta haji daga manat nan a lokacin jahiliya kayan musulunci kusa da mun tafi aikin haji manzana sallallahu alaihi wasallam shi ka aikin haji ba yanda ake arfa a yi mai na kwanakin mai na ayi kwanaki duk wanda ake yi manzana ba abin da ya kawo dama akwai shi abubuwan da aka shirko ne da shirka ya zo ya gyara abin game da abin yadda annabi ibrahim salam ta annabi ibrahim shi ya tsara duk abin da ake haji kuma duk da jahiliya ta qurayshawa suna aikin haji suna tsayuwa sun duk da ma'aikata suna tsayuwa arfa duk da cewa su garin makka yan harami ba sa huta daga ma'aikata daga muzdalifa busu wuce su ci arfa dan su suna ga mutanen harami busu wuta su busu daga harami yan garin makka ma yan garin makka ba sauran qurayshawa ba kenan daman kenan akwai aikin haji akwai arfa akwai kwanaki min da ana yi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin kwanaki min da yake zuwa iya da'awa ana sama ansar iya iya matsayin shi da'awa ana haji ta jahiliya sai yake profite ya zo lokacin taruwa da ake dakin haji ya zo rumwarun wata mina ana nake cewa yake cewa yake cewa yake cewa waye zai kama mini har isa sako ya iya kiran su kamun sako sai sakon Allah ana kira ansar har ansar suka ji suka ji ashe dama a gida suna ji labarin hudawa sai labarin wani annabi zai zo na ƙarshen zamani har suna cewa ansar sai hudawa su ma sana addini wani annabi zai zo maka mun da maka mun shi mu yake ku dan su mu shirkai na wancan zamani su yahuda mun shirka a wancan zamani ma duk da lalacewa su sun san shirka haramu ce kuma su shirka amma tare suke da da larabawa na madina tare suke rayuwa su wannan ansar mushrike ne mahuda ba su shirka ba sai dai hudawa su amma sun da shirka dari ce to yi suke ce mahudawa wani annabi zai zo za mu game da shi biya yau to sai ansar sai suka shi kishin kishin kin wani manzo ya zo a makka sai suka kenan ka riga su annan ne ansar kenan manzala ina bin ruwa ruwa ya ce man yi ne hata abin sa'ad rabbi wa zai kama mini ya man agaji in sai sakon ubangiji annabi iya kira iya kira a nan da ta abu lahab shi ko abu lahab an san uba ta an mun shi ne bin shi yake shi ko iya bin bayan shi in yayi yayi ta kariya yake kaji dawa ba iya yi gawar gaba in ya kare da ya dawo shi kaji kariya yake annabi wasa ba iya yi ta kariya yake iya rushewa iyaye na rushewa ba annabi wasa ba to anan kenan quraish ansar da suka shike nan wannan annabi shine shi za a lokacin da mutane 12 nan suka dan ware suka samu dokan sako na musulunci suka dauki musulunci suka tai madina nan maka ana adawa amma ai muna magana yanzu a kasuwa a kasuwa ce ta mina wajen zaman mina ne an manzo Allah kenan yake da mun damu yake da'awa a wannan wurin to aka kam shiga can a takaice da kenan daman aikin haji a kushi manzo Allah kenan wurin sha suna yi sauran laraba suna zuwa suna yi to su ma mutanen madina suna zuwa wannan haji ta jahiliya da ake yi a cikin halin shirka to suna yin gajiyar abuwa in suka zo za su ta yi haji manata wata gumki wani gumki ne tsakanin maka da madina da yan ce kuma ya ce ya haza wakin kwadai gari ne maruf kwadai kenan kusan kwadai wata gumki ne suka ajiye a nan nata na bauta amma za ta yake haji to ya su ta wajen manata su kore su ansar a nan suke yin niyyar su kamar na da mulkar kan wasu ne ba ko wajen mai kadi da su gudu su wajen manata nan ne wajen ɗaukar ne su to wannan aiki da suke yi shi ne cewa kada manata hazurar kudai manata kama ce dabara ce dabara take faskin kudai take kama ce suna ci hannun riga za ce fasa fasa kidan suna kallon juna wa kanu yataharrajun an an an yatufu bin safa wal marwa su suna ga tun sun zo wajen manata za su je wajen safa da marwa dan me ya salamun a wancan zamani zamu ga abin da shi kama gane akwai wani gumiki usaf suka ta usaf da naila akwai su gumaka wanda ana ga asalin da mutane zaka musu wasu gumaka ne dai tsakanin safa da marwa wanda su ma ana bautar su akan safa akwai akan safa akwai marwa to suna suna su mana ta ce babba bai kaza ba suna ka suje wajen wancan bai dace ba bisu zuwa su sa ayi bisu zuwa akan safa marwa bisu zuwa su ansar sai su da kun daga sun kare mana ta bisu zuwa safa marwa to yanzu musulunci yazo to wannan abin shine yace falamma ja'al islam da musulunci yanzu yazo su daga aƙida su su kullum suka arewa mana ta tsare baro da zama da marwa to yanzu musulunci ya zo kuma an kasa fara marwa suna cikin sha'irin da shi ne sa'alu rasulullah sallam an zalik sallam za ta mayar su da to mu ga matsayinmu a jahiliya ba ma tsawa sai su kasa fara marwa yanzu kuma ga shi magana a musulunci yaya yin haka ke suna kaman akwai laifi ko babu laifi shi ne sa'adu an suka tambaye yin hakan a musulunci aisha ta ce akan wannan ne fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala allah ya sabkar allah girma da buwa ya sabkar da cewa ina safa wani marwata min sha'irillah safa da marwa suna daga cikin manya-manyan ma'alamun addinin allah da haka fa man hajjar bai ta duk wanda ya hajjaci ɗakin allah aikin hajji a tabara ko umar raje falaju na alaiya tawfi ma babu lahi ya ji tawfi kace yanzu ke laifin tsamanin ba lahi bane ba shi ne kuma magana ke laifin suke tsammanin laifi ne za a ɗauke laifin wannan ba da mace ba a yi ba ne ba a abin suke tsammanin laifi ba laifi ba ne wannan imam malik wannan ruwaya ita ya kawo a nan duk da cewa akwai imam musulun ya kawo irin wannan ruwaya kuma duka ruwaye jigonta guda amma an samu wasu suka wata hanya daban wadda ta kawo wata mas'ala wadda ba wannan ba ne ba da ita wanda a can cikin sai musulun ruwai da ya kawo tana karantar da kai wannan abin da ya wakana haka shi urwa yawa aisha wannan tambaya amma a can me jawabi a can ya zo cewa ansar ansar suna tsawafi da tsakanin na'ila da usaf gumaka da suke tsakanin safa da marwa ansa da musulunci ya zo sai suke ga wannan aikin jahiliya ne sa'ayi tsakanin safa da marwa da suke yi yanzu musulunci ya zo yayin hakan a yanzu sai aka ce akan wannan ne ayin wannan ta sabu nan hafiz bin hajar haka imamul bayhaqi sun kawo gama wannan magana guda biyu ya za ga wannan nan an ce a manata suke yi suna ga manata za su wasewa sai sa ayi a nan a wannan sauran marwa don suna yi a manata nan kuma an kawo a tawafin da suke yi ne na da alkan safar marwa tun a jahiliya suke yi a yanzu sun sun gwam sun yi ba aka ce babu laifi ku har da suke da wannan jahiliya ta wuce amma tun da musulunci ya tabbatar da shi yin shi ba laifi ba ne wannan hausa ya ce gama magana guda biyu ya ce haka imam bayaki kenan iya karantar da mu gama magana guda biyu ce ansar jama'a kama ce kungiya biyu ne ko aqida biyu ce a cikin ansar kowane abin ya wakana irin wannan aƙida akwai ta ansar akwai masu yin masu tarbiyyar ɗaukar niyya daga daga mana kuma in sun zo ba sa yi makisha suke ga a yanzu in sun zo suke wannan kenan farko suna sa a yin in suka zo yan farko su suna yi amma ganin ce mai aka ce yanzu musulunci ya zo sun iya yi suna a can da ba a yi yanzu an yi su yan warko na biyu ne masu ganin suna yi a jahiliya su kungiya ta biyu su suna yi a jahiliya yanzu musulunci ya zo sun iya kuma ba ce kenan kungiya biyu ce kowanne shi wannan iyaga a tun da a jahiliya a jahiliya musu yanzu a musulunci sun yi sun da suna kamar allahi ne su kuma suna yi a jahiliya yanzu ci gaba da yi din dai a kone kungiyar biyu ko da bangaren biyu kuma almuhim dole tarihi ne na mas'ala amma Allah a nasun Qur'ani Allah subhanahu wataala kurin ya dauke duk mai ta aqida ta daukar sai da kansa da marwa amma me dalilin fi dauka laifi ne ko yanzu an dauke babu wannan laifi ko yanzu ibada ce ta musamman sai a yi tsakanin safa da marwa sau mun wancan kuma kai ne guda biyu wancan nan malata ne al-almuhim dai gurin yanzu muna magana sai a yi ya zama rukunin cikin rukunin cikin wannan babu laihi suka tsawafi an ɗauke masu tsammanin laihi ne don an ɗauka masu ɗaukan a jahiliya suna yi za a yi musulunci an yi kuma kai ba a laihi ba dai da kun tsammani babu shi almuhimmi ke magana kenan ke da jimurce kudin yanzu sai a yi tsakanin safar don abubuwa ne asalin gama abu a yanzu alhamdulillahi ilimi karatu na soci sun tabbata ƙur'an da sunna zuba mu da wani matsala ko ɗaya kan safa da marwa rukuni ne cikin rukunin musulunci kuna don abu ne farkon abu ne kowa ya kawo da dalilin shi kaza kaza amma yanzu ba wata mas'ala ba wani mushkila ko shubaha ko sabani kan cewa sai a yi safa da marwa iya daga cikin sha'irar da ko da nasun qur'ani kurin wannan kenan yanzu dai magana ce wannan sai sai ta gaba kuma wannan hadisin ya dauko hadisi wannan ya tabbata hatta daga bukhari ka musulun sun kashi in bayan nan akwai wannan hadisin a bukhari akwai cikin sai musulun سي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة رتب بن زبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة أو عمرة كنا هيك أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكان امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقد طوافها حتى ندري بالأول من الصبح فقدت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إزارة abin da gudu da takaice dai a nan abin da yake karantar da mu mai ake cewa matsalar ita wannan baiwar Allah sauda bin abdullahi bin umar mata ce shi ruwa kama ce mata shi shi ruwa tana zubair mata shi fa kharajat tatu bil bil fa ta huto tana tsawafi kan safa da marwa haji ne ko umara ne shi dai a cikin dai biyu shi tana sa'ayi tana sa'ayi kan safa da marwa wakati wakati in mun imra ta sakila mace ce mai jiki mace na nama mace ce jika jika mai jiki فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها sai da ta zo ta zo mutane an ƙare sallar isha ta zo an ƙare isha ta zo falamtaka tsawon ba ta ƙare tsawafinta ba saboda yaunin jiki da wahala abin hata nuri bin alu musulmi hal aka ƙare aka yi kiran sallar farko na asaba zuba abin tana yi tana ja a hankali faƙadar tsawafa fi ma bai na ha wa bai na hu ta ƙare tsawafinta tsakanin kiran isha da kiran filan rubu ta ƙare ta ƙare tsawafin nata yanzu me yake cewa daga sallar isha take yi har zuwa gaba da sabanin da gama sabanin da kiran filan rubu kenan ana shi daga shi ya yi ya tara da kowa cikin ya kiran sallar ƙarshe sun tana ba ta ƙare bai kusan sai kiran sallar na farko da aka nasu ba to a nan daidai ta kada wafanta to a nan ta ce wa kana urwatu izara amu tufuna ala dawam yana hawa a shadda na hayi nan menene kenan ana iya na aqida ta aqida ta urwa shi bai ga za a yi abin hawa dole in ma mai tun tana da wahala kamata ta hawa abin hawa ta yi suna kuma da ko amma shi yaƙi da shi ba a hawa ba a hawa wani abu a yi kawai dole a yi a ƙasa shi yaƙi da shi haka wanda shi take kan abin shi ne ya ce kana urwatu zara an mutu suna da dawab yana hawa a shaddu na yi shi in ya gan suna yi mutane suna yi kwarai hanyar kiku hanyar mai tsanani ya suna yi a kan sama kan dabbobi ya kwarai bai yi wa gurin kin shi kuma na matar shi kin za a bata kai ta sama tunda shi iya hanawa kin shi yasa hana matar shi shi iya ga ba a yi ne amma mutane suna yi fa ya'talluna bil marad haya'an min amma in ce bisa kuke yi ta su ba mu lahiya a dole kyale teku amma sai da masa lahiya don suna jin kume shi kan su samu sabani sun ra'ayi shi shi ya ƙi da shi ce ba a yi a sama masu kun zana yi mazala ya sama kuma akwai sai dalili da yawa kuma le kuma kenan in ya ce masa beta ba su yi ba mu lahiya to kenan shi ma ya rinda shi lahiya yi ya su gane dalilin ba mu lahiya ne shi ce fa'a talulu bil marad ya su kawo illa da yin a saman dabba da ba ta lahiya ne haya aminu saboda kuma shi fa yaqulu lana fi ma bainahu wa bainahu laqad khaba haula wa khasiru kaji wannan magana in ya ga yan sama ne in yi magana sai su mun ba mu lahiya ne sai mashi abin wani to ya yi jawo suka da shi su ne kusan shi da cikin gawai nan sun tabi sun yi asara wani iya jawo suka da shi ke gani sai ya gwada musu wannan masu yi a sama wannan kun gawai nan shi ne ce ya ce ya ce daga da haɓa haɓa na bakasuru wa'in nan sun tabi sun yi asara sama kenan shi kuma mun tsayi ne wannan sun kare kansu ne ta illa ba lahiya amma bai yarda ba ke shi za mata ita ce wahala bai wa Allah duba tun bayan shawa har ana cikin salafa kuma su ba sai akwai to fahimta ce ta mutane kowa da fahimta shi kuma shi da wajen shukran bayi ma mun ce muku wannan akwai dalili na halitta yin hakan kun balle mu irin wannan mai wata matsala qala malik man nasiya sa'ya bayna safa wal marwati fi umrah فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى nan kuma imam malik yana magana yace wanda ya mance sa'ayi tsakanin safa da marwa a umara kayan da ya sa'ayi biye ba da ya tawafi ya ta biye ba sa'ayi yace bai tuna ba da biye ba sa'ayi hatta stab'ida min makka hayni nisa ya barka bayan nisa ashe ni mai dawafi ba kabin sa'i ba sai dawafi yace annahu yarji fa yasa zai dawo ya koma makka ya je ya sa'i shi kin ba ta da saka dawafi ba sai je sa'i shi kina rama shi shikenan yace wa in kana kana asaban nisa to in tsakanin tawafi da yi ta sa'ayin shi sai ya je ya kwanta da matar shi iya masarta suke matar shi ko zo masarki ya kwanta da iyalan shi bai ji sa'ayi ba ya tsawafi bai sa'ayi bai ji gida kwanta da matar shi ko ma anya ne dai yanzu kuma hituna ashe shi bai ba sa'ayi ya tsawafi yace a hakan malaka ce fal yarji zai dawo fa yas'a bada safa wal marwa ya sa'ayi tsakanin safa da marwa dole ya dawo ya sa'ayin shi ya ce kuma in ya sa'ayin hatta tun ma baki alayhi min tilkal umra ya kare sauran aiki umar ya sa'ayi na gashi ne waye ya kare summa alai umratul ukhra wal hajj kuma daga baya wannan umara sake tawzi wannan ya cika ne dole dan an fara fatima hajji da hajji wal umra lillah dole ka cika hajji ka fara gida shi dole han cika aikin hajji umra ya kare yayi ta amma tunda ya ce ya sake wata umara daban kuma ya yi hadaya mai nan wuce ma malik mai a cikin shi anan kenan jima'i da ya yi kayan ida ake haji jima'i ya bata ake haji ta ɓaci amma kuma ya cika magana kenan ta ɓaci ka cika ta kuma umara wanda ya ka sake sabuwa magana kenan hada hadaya haka imam malik ya يجي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك كما أو مالك تنبيه رحمه الله a matsayin mutum ne ya game da wani a tsakanin safa da marwa an san zuwa zawa ne a je a zo a cikin kai da kawai ku game da wani sai ka tsaya kuke magana duk da yanzu babu dama babu kura zaman ba a gamuwa a hira tunda an yi zuwa kuma dawowa da ba 'yan zuwa bisa gamuwa da 'yan zawa kowa a zan duna abin zuba bishi sai dai a ce abokin ta ka bunga wannan ana abin zai zo wannan yan dan gyara kaɗan akwai wanda ganin wannan maganin cunkoso da aka shayi ana samun matsala mata amata mace ya sa a yi tsarin sa'ayi safar marwa sai aka yi kamar kamar tsawafi ne kamar zuwa kyanar zagayawa a je can safa a dawo marwa misali nan ce misali marwa can safa to aka je ba a dawo ta nan sai a koma can wannan wasu da yawa don ka ji ka tsawafi a can in ka zagayo da ka fara kai ɗaya to wannan masala ya ta sa wasu akan jahilci tun da daga man daga safa ke farawa in suka daga safa ya su ɗauka in suka zagayo suka koma safa ɗaya suka yi in suka zagayo suka koma su biyu shi kuma duk zawa ɗaya ne ya su limka sa'ayinsu mai kusa a yi bakwai su taɗi goma sha hudu su bi zuwa su a jansu su daga safa kawara aka zo aka koma ya sun koma su kun su koma biya ka yi tsoka ɗaya in suka zo su koma hudu suka yi sai ɗaya su biyu haka suke a kan jahilci da yawa suna shan wahalar jina kan haka balle mutumin da bai zuwa wajen karatu da ake ɗakin haji bai tambaya ganin tawafin da aka yi a can ya aka aba a nan ma ya ce tawafi ne ake shi kuma safar marwa a duk zuwa ɗaya ne na fara da safa ina zo marwa hince daya ina koma safa biyu ina dawo nan hince uku ina koma can hudu ina zo nan biyar ina koma can shida san ida abin hince bakwai haka ake shi daban yake da tawafi shi duka zuwa aliyan kaje daya ratur biyu haka uku haka ake kowane a duka yake to su kuma na abin yasa suke mutane a kan jahilci ya su mai ɗaukar tawafi shi ma tawafi ne ya su dimka suke wahala shi ko abin da ka tsawo wasan tsawon sa'ayi wuri mai tsawon gaske su dole kan jahilci ne kenan to za a nan to mu za a nan dai gamuwa ya ji abokin ta ya za gamu da shi to na shi imam malik rahimahullah iya maganar yin hira a tsakanin tahiya daga safa zuwa marwa nan ne aka mai tambaya yace la uhibbu zalik la la uhibbu lahu zalik ni dai gaskiya ka ta bana goyon baya bana san yin haka a hira dinda mai magana cewa hatta tawafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halitta magana a ciki idan mutum zai magana magana magana sa alheri kurum amma dai yin magana ba lahi bane ba illa san wurin askar ne kuma wani abu na sa'ayi akwai cikin abubuwa suke ta masu haji suke da tawaji suke da ko ajin haji za ga wasu har ma kamfanin na ajin haji suna ba mutane wahala a baka wani tayi na addu'a ta sa'ayin farko daban ta sa'ayin biyu ko da tashi ce ma kawafin haka suke na ka'aba a ce tsawa sa a kewaye farko ga addu'ata kewaye ta biyu ga addu'ata duk a cika maka da tayi tsadoyi na dai babu wata addu'a da aka shar'anta he ta za a yi a cikin su a yi kurin da abin da kai na qur'ani na kai na addu'o'inka kana dama kai ta yi ba abin da aka kayyade za a yi har dama dama a cikin tsawafi ne yake da addu'a guda da manzon Allah ya ambata sallama a cikin tsawafi ita kadai aka ambata sunan addu'a da ake yi in ka zo daga rukunin yamani zuwa hajar aswad nan ne kurin lafazi ya zo na rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nan kadai ana yin ita ma kun daga hajar aswad zuwa nan wannan suku ruwa zuwa wannan mishan nuno kun wara nan kadai aka amma sauran kewaye gaba daya babu wata addu'a ita za a yi kurin ta ga wani tayi ya baka wala adda ke waya ta daya ta bi duk wannan kun shiri ne shiri ne wani kun suka shirya ba suna so shi ba kana dama ka abinda ka suna addu'a cikin azkar kana dama kai abinda ka iya ko da ya dora maka addu'a kaza ci ko ake da alkhairi ce kana iya yi amma babu sharadin kaida ta daya ko ta biyu ta uku babu to shi ma sai ayi haka ne babu wata addu'a da aka ce a sa'ayin farko ta biyu don gasa ana rubutawa ne amma fasa wani tushe daga manzon da Allah ya koko sabai aka ce hey su zai amma wata addu'a irin muna ta sabi addu'a kaza shi wani addu'a ce zabai amma ba ta bai ta zai ba suka ba mun kansa da Abdullah bin Umar ibn Umar da ya kansa fa wannan shi ga abin da ya roba mara da ta kaida ta dole ya yi ta sai to anan kenan imam malik faƙal ya ce la uhibbu lahu zalika ba na son yin magana a wannan ƙala kuma ya ce yaya ta ƙala malikun wa man nasiya min tawafihi shay'an aw shakka fihi falam yadhkur illa hu yas'a bayna safa wal marwa fa innahu yaqta'u sa'yahu thumma yutimmu tawafahu bil bayt ala masdaqan ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدر سعيه بين الصفا والمروه nan wannan magana ta imam malik rahimahullah wallahi abinda yake cewa wa man nasi min tawafi shay'an wanda ya mance wani abu a cikin tawafin shi misali ya tawafi a sheke waya shidda ko biyar yayi bai cika ba ko ka samu shakka an yi ni da wannan bakwai ne ko shidda na yake shakka cikawa ko bai cika ba to bai tuna ba dai bai cika ba bai tuna matsalar tawafin shi mace kama illa hu wasa iya cikin sa'ayi tsakanin safa da marwa sai wannan abin ya zo shi amma in wannan mu kawo ta magana kan kan mu shiga cikin wani ruduwa nan eh akwai mutum mai waswasi mai waswasi ibada shi bai komawa ba da abin da kare na ibada bayan ka kare waswasi da ruka kaka koma kan shi duk mai sai maganin waswasi sallah ce arwalla ce ka ɗabi'a da waswasi sai bayan ka salama an ya kuwa ni wannan na fasi a ta kaza an ya ce ba ka taɓa ne ka shiga shakka kurin kayi ka koma baya kana koma baya shiɗan bai barka an ce hanyoyin gudun guje ma waswasan shiɗani al'azkar ta'awuzu a cewa wani irad abu hanya biyu ce mai zan gushewa waswasan shiɗani yin azkar na mai yawan wasuwasi karkaranta ya ta'awuzi a uzbi la mushrik turka tuwasu ku bana gana ku duk mai yawan wasuwasi a cikin abin da ke maganin wasuwasi a uzbi la mushrik turka tuwa kai su uku bangaren kana ku da kuma kau da kai kakka biya shi ke ji abin da ya zo kun balle abin da ya zo bayan an kare damar bai ciki to ana kama kana cikin misali cikin cikin yin misali kana cikin arwala kai na kawo kafa an yafa na wankin hannun gwari dama turkun ina kawawa to duk ina kawawa bana koma baya ko na wanki sai da na tabbatar da na bari an da shakka ce kullun kafarta kaga ake ta kullun duk abin da ka wuce ka koma baya to kenan nan ka doka nan da ka je ka ayi sai sai ka zo sai ayi ka sai ayi bakwai ne ko ce kai kullun ka kare wuce ka kullun kaka koma baya sai da ka tabbatar da ka ga kullun eh gaskiya shidda ne ko da ne to wannan muke magana musu to kai dai misali kenan baka tuna sa'ayinka ba bai cika ba sai ka fara safa da marwa sai ka tuna ashe tawafi bai cika ba sai imam ya ce fa innahu yaqta'u sa'ayahu kai tsaye sai ka yanke sa'ayin da ka fara summa yutimmu tawafahu bil bayt sai ka koma ka cika sauran tawafinka na Ka'aba ala mastayqan aka abin da ka tabbata yanzu ka cika in ka kare wa ya raka'u raka'atai tawaf sai raka'a biyu da ake yi bayan tawafi sun yabtaji'u sa'ayahu bainas safa wal marwa mai da zo ka fara sa'ayin ka baka san kai nawa kai zo kuma dan ba a yin sa'ayi he ba he ba tawafi shi magana kenan sai ka kare tawafin ka sai ka je kuma ka dasa sabon sa'ayi kan safa da marwa ba da sai ta dawo kai ka cika cika a dasa za ka sabon magana kenan سي يتي وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بالصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه منه أبنك يتونى رواد جابر بن عبد الله ya ce manzana sallar salama kana izarar da mina safa in ya sarko daga safa marwa daga marwa masha yana tahiya da farko hatta idan sabbata kadamawa shi bitan wadi lokacin da ƙwahuwan shi suka shiga ƙwahuwan shi biyu suka shiga cikin wannan kwari sa'a he gurgudu hatta ya kurji haihu daga cikin wannan kwari duk wannan masala ce a da me yake ne safa da marwa ai an san wanda ya san ake haji an ka sauko daga safa kayan ka je marwa a yanzu zaka ga ana gudu-gudu a wuri a yanzu ƙara bayani suna sa tsanwan wuta kan tayya sai ga sa wata dogon tsanwan wuta to na alama ce ta wurin da ake gudu-gudu a cikin sa'ayi a zuwa safa ana yi ga daga safa zuwa farwa ana yi haka wurin dawowa ana yi haka to wani yanzu alamu alama ce ake sama yanzu ta tsanwan wuta ka san nan ne wurin fara gudu-gudu za ka ana gudu-gudu to a can da tun da ce muku ai safa da marwa duwatsu ne duwatsu ne guda biyu a ge'in ka'aba mun san asali hajar uwar sama'il ita ce ai asalin abin lokacin da annabi ibrahim salam ya kai su da ya samu umarni daga Allah subhanahu wataala daga can Palestine inda yake zaune da matan shi guda biyu inda ya hijira yanzu an sani suka tace doguwa ya je a masa yawo da yake yi an bashi baiwa hajar ya tayi da ita can inda yake yi ita matar shi ta farko sara Allah bai ta aiwa ba sai Allah ya haraba ita wannan wannan sadaka dan da an bashi da zaman sadaka sai sadaka ta samu da mai sunan Isma'il to wannan da da ta samu ya tada ma uwa gida hankali dabi'a mata kenan ya tada ya tada masara hankali sadaka ta samu da namiji ita da ita aka yi hijira yan warko amma ba ta da ɗaya wani abin duk da ita ba shi dama shiga sadaka amma ɗan adam ɗabi'a ce ta mata wani abin sabata matsala Allah subhanahu wata'ala ya kare ma tsara imaninta samfanci hankali sai Allah manzo Allah umarni ba Ibrahim umarni ka ɗauki wannan mata taka tsara wannan mata ta ɗanka ka daga ta haddan ka ɗauki su da nan dan a kauda su daga idan tsara da umarnin Allah aka bashi umarni ya ɗauke wannan ɗaya da matan shi da wannan tun ayyun ya kai su can dajin makka wata wurin shi ka'aba a yau ba lokacin babu ka'aba wurin ne karin ne wurin ne ya gura mashi aka ce ka kai su can kurin ka aiki ba ruwanka na majaraba ce matarka ɗan ka na farko bayan shakau ka shi karin tamanin ka nisa shakau sun yi nisa ka samu ɗakunan murna a cikin shi da kai cikin daji kuma ka ajiye ta ke annaba Allah ne ya sa da kawalin Allah ya ɗauko wannan matashi sadakan shi hajar da ɗanta isma'il da nabi isma'il ya zo da su tun daga wani falastin da ya san wurin kirin ruwan manisan falastin a wajen da kudus a yau zauwa ba madina ba zauwa makka ta yi a ce bi zan gaske tun daga ta yi ɗauko su ya kasa makka iya kawo su ba wani da kwana ɗaya biyu ya huta su huta kwana biyu a gaya da an da kai kurin da ya kasa ya aji da ɗan ruwa ɗan cikin ɗan ruwanta a cikin ƙasar kasar ya ajiye su kuma ya ajiye ta kullum da ya ajiye ta kullum heba da baya suna gaban ta yadda ya ibrahim ina mantar kuna ibrahim wajen wakabar ibrahim wurin wakabar mu kuma ya taji kullum ya ibrahim wurin wakabar mu ibrahim tana mai magana har su bi ce mata ƙada ba hitar gabar ya allah a maraka bi haza allah ya maka wannan umarni zan ba banza ba Allah ya maka wannan umarni ka bar mu anan yace na'am ko da mamace ta koyi yace mata na'am ba dogon bayani tace idan lan yad'ina Allah tunda ko Allah ne Allah ko bai bai tulsar da mu jaka Allah bai tulsar da mu shikenan ko tana ganin ko ta shi a anan ne da ya bar sai ta hi ko ya bar mu Allah ko Allah da mu Allah ce kawo ba ruwan shi shi ta yi ya bar mu Allah ya bar mu Allah Allah ce mai kawo ya bar ku da shi ko a anan ne tana tarar ɗan wani ana nan wani ɗan ruwa ƙare ta shiga wani abin da aka bata da shi ya ƙare ruwa iya buge-buge iya harba ƙahuwa babu ruwa ba abinci ba nono iya harba ƙahuwa iya kuka ɗa da kuka ana wani ɗa shi ne ta haukan safa ya ta leƙa kamar ta kan dutse ta ya ta leƙa can ko ta ga mai zauwa shi ne ta haukan safa ta leƙa can wancan ɓangaren ko ta ga wani mai zauwa ba ta kowa ba ta dawo nan ta haukan marwa ta leƙa wajen ɓangaren ko ta ga wani haka tana yi ne tana zuwa da zauwa ta yi na bakwai tana kan marwa sai ta yi wani sauti a wajen ɗanta daidai ka'aba sai ta yi sauti a wajen ka'aba a wata sauti tumurin mugi su wane ne shi ne ya tabbar da ta tsaye da kai da kawata bayan ta bakwai sai ta je ta isko ɗa ruwa iya zuba da ƙasar ɗanta an ce na wata ruwa an ce mala'ikar jibril ya bugi ƙasar wata ruwa ce a yaron shi dai inda yake kawai yaron inda yake bugawa da ganin ruwa bugu shi ne ta kacar zamu zamu zamu zamu a halushan su ta dananci kuma ta tsaya tsaya tsaya ruwa kai ci ɗanta ta yanzu magana ruwa a tana gudun ruwa kai ci ɗanta sun suke zamzam zamzam zamzam zamzam kenan ruwa tsaya kai ci kai shi mata ɗanta a nan ta samu ɗa asalin ruwan zamzam kenan to wuri ne daji ne sahara babu ruwa kowa sama su ta sahara din da ke da ruwa gari ne wurin tsaya wurin iskan ne to shi ne asalin kenan Allah ne zai tsaya wani garin tun da tsuntsaye ko na suka sa da ruwa ke sai yan wuce suka tsinka tsuntsaye a kewayen wannan wurin wannan dai wannan ruwa na zanzam sai ya kawo mutane suka yi sansuna nan har ta kai dai jirgin ake cewa laraba marko suka samu dai a banza abokan zama dai zaman gari dai inda yau zumuna magana me yi kai wannan shi ne asalin safa da marwa kenan a wancan zamanin duwatsu ne to a nan zama har yanzu kenan tunda ba wannan gidan aure ba wannan ake nan za a yi tuku ayi wadai ne kenan akwai tun tsakanin tudu na guda biyu dutse na guda biyu kenan kenan kun gangare kenan ina an ga sabuwar wata dutsen ai gangare za a je wancan ko dai haka ne ake a hawan dutsen gangaro a je wancan to shine a yanzu zamani ya zo an hamma za ta bini kure da kaka taya a saman a saman wani wani ma kace hawa na daya na biyu har na uku yanzu har hudu ma akwai tana wani zamani an kawo ta gaba kenan a yanzu babu wannan gangaren to amma a wancan zamanin a lokacin da yake da wannan gangaren ne yake cewa yake cewa hatta idan sabbat qadamahu maganan wadi halatar bawon suka suka shiga kenan da gangaro daga safa sai da gadangadan ya shiga cikin wannan kwari da shigo cikin kwari duk ga da ko a dauran ne sa'a he gudu gudu hatta ya khuruju minhu haywata daga cikin kwarin shi ne a yanzu ya maka ishara tunda an san bakin wurin ya ce daga nan wani tsawon wuta suka gudu gudu har bakin wutan tsawon wutar shine zaki gudu sunna ce ta gudu gudu kurin za mu shiga ƙalin malik na kamata mu tsaya insha Allah yanzu dai mun tsaye nasan hadisi annabi sallama kenan yana gudu gudu tsakanin safa da marwa kuran اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته